أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل وقتا من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف اجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك واربط نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفة الساكرين وفتنة الحبس الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau juma'a tara ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da 31 ga watan uku miladiya 2023 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai alramma ya karanto mana aya ta 105 a cikin suratul bakra inda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa kafirai koko daga cikin ma'abuta littafi da mushrikai ba sa da nufin ku da alheri su ga wani abun alheri ya same ku musamman ma a ce wai Allah subhanahu wata'ala ya saukar muku da littafi ko ko a ce Allah subhanahu wata'ala ya ba ku wani ilimi wanda ba su ba kamar yadda su ma nasara ba sa fata ba sa buri Allah subhanahu wata'ala ya ba ku wani abin alheri su komai wayannan mutanen suna son ya zamanto a cikin su ne in yahudawa ne su ma suna son abu ya zamanto a cikin su in nasarawa ne su ma suna son abu ya zamanto a cikin su Allah ya ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha ai Allah subhanahu wataala yana kebantar rahamarsa ne ga wanda ya so na, na ya bashi annabta ko ko ya bashi dukiya ko ko ya bashi ilimi wallahu dhul fadl azim Allah subhanahu wataala mai girma ne a cikin iliminsa mai yalwatawa ne a cikin iliminsa dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya tashi bayarwa sai ga Allah subhanahu wataala ya bada shi a yalwantacce Allah baya bada abu dan kadan Allah subhanahu wataala yana bada abu a yalwata yalwata ne ko da ku kai kana ganin abin nan kai a wurin ka kadan ne haka idan ka kalla wani sai ga ce kai babban mutum ne ko zaka iya ganin kai baka da koko ba a jikinka sai naira dubu daya sai ga wannan yana neman naira goma ya sha ruwa shi Allah bai bashi ba to sai ga wancan da yake neman naira goma sai ga lafiyar da Allah ya bashi ita kuma yalwatacciya ne in Allah bai baka wancan ba zai ga Allah ya baka wannan in Allah ya baka wancan zai ga Allah bai baka wancan ba ko mutane nawa ne Allah subhanahu wataala ya ba su mulki amma ba su da lafiya a Najeriya ba mu yi raduwa ba ko duk abin da kake tunani mulki ya gama wannan ko to amma sai Allah ya hana shi lafiya ko da za a ce iraduwa a karɓi wannan mulkin naka a baka lafiya yaya zai ce zai ce ya yadda to saboda haka duk abin da kaga Allah ya baka to Allah ya baka shi a yalwace da yawa kuma Allah subhanahu wataala ya baka malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wataala a nan wurin ya ƙara kwarewa da yayewa na adawa da kiyayya da su ma'abuta littafi suka rika yi wa muminai ko suka rika yi wa musulmai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ƙara tona asirin mushrikai na yadda suke adawa ga musulmai dinnan. wai dan me Allah subhanahu wataala zai saukar da annabta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah subhanahu wataala ya ƙara juyar da hankalin musulmai zuwa kan cewa wannan annabtan da Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi Muhammad to mushrikai da kafirai suna jin haushi akan mu'minai cewa dan me Allah subhanahu wataala zai ba su wannan alherin shine sai suka rika kawo ma musulmai tashkiki da shakka da kokonto a cikin al'amarin addinin su har ma suna faɗa suna cewa menene Allah subhanahu wataala ya baku wanda mu Allah bai mana ba wannan addinin na kuma ai zai da wani bigiri tunda mu Allah subhanahu wataala ya ba mu annabi Isa ya ba su annabi kaza ya ba su annabi kaza ku ko ku annabin ku balarabe ne ba banda shi waye aka taba turowa irin wayannan abubuwan dai na keta da mugunta haka to a kalman ko a ayar sai Allah subhanahu wataala yayi amfani da wata kalma cewa ma yawaddu kalmar waddu ta sha bambar da kalma ta alhubbu suna da ma'ana kusan iri ɗaya sai dai ɗaya ya fi ɗaya shi hubbu soyayya ana son har wanda baya har ana son wanda yake munana maka ko ya kamata na ce shi so ko za ka iya son kowa amma shi ƙauna to ba za ka yi ma kowa ba sai wanda kake son shi na hakika ko za ka kana son mutum amma sama-sama ne amma ba a cewa ana ƙaunan mutum sama-sama ko shi ƙauna shi ne yake da faɗin gaske in ana ƙaunan mutum duk laifin da ya yi ana kau da kai a kai ko ba haka bane duk laifin da ya yi sai a kau da kai a kai duk laifin da ya yi sai a kau da kai ba shi bane Hausawa suke cewa amarya aha ba su ji ba ba amarya koda ba ku san wannan ah ko ana tsore tsore ne dai koda ta kashe dan masu gida amarya ba ta me yasa ba za a ga laifinta ba saboda kauna ne wannan ba soyayya bane wannan kawai kauna ne wannan ya mamaye kawai zuciyar wannan mutumin ko an yi zai ta lokacin shi ne ya mutu ai shi da ku bashi da ku bashi da yarinyan shi ya ci gaba da lallabawa da soyayya to Allah subhanahu wataala sai ya ce la tajidu qauman kaga zaka iya Allah subhanahu wataala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الله سبحانه وتعالى يتي بذاك تبسام وسمتاني با وان سكي إيماني دا الله دران الله يرى يواجونا سنا نونك أو ننسو ga wanda hada Allah wa rasulahu yake yakar Allah da manzansa walau kanu aba'ahum ko da ko sun kasance iyayensu ne aw abna'ahum ko ko ayayansu aw ikhwanahum ko ko dan ko ko yan uwansu aw ashiratahum ko ko danginsu ba za ka taɓa samun Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka taɓa samun mumini yana nuna ƙaunansa ga wanda yake yakar Allah da manzansa ba ko yake yakar addinin Allah madaukakin sarki ba a wani wurin kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa Allah subhanahu wata'ala ya ce da iyaye wanda suka basi wanda suke basu yi imani da Allah ba da manzansa ba ma'ana ba sa bin addinin Allah suka zamanto suna umurtan yaransu su da ya saba wa Allah subhanahu wata'ala aka ce falafiyu ma kada wannan yaron yayi musu biyayya wa sahibu ma fi dunya ma'rufa ya dai mu'amalanci wayannan iyayen nasa ta hanyar kyautatawa sai wayanda ba musulmai ba wayanda ake kiransu da suna orientalist koko da Hausa da Larabci ana cewa mustashrikun su mustashrikun koko orientalist wasu irin mutane ne su ba musulmai ba ne amma sun karanta alkur'ani sun san alkur'ani sun san fassaran alkur'ani sun karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun san fassaran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba mu'mine bane su ake cewa orientalist sai suka ce wannan ayan ta suratul luqman aya 15 da wancan ayan ta suratul mujadala aya ta 22 la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir suka ce ai sun yi karo yaya za a yi a ce wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala da manzansa da ranar lahira ba zai taba kauna ko ba zai taba nuna kaunarsa ga waɗanda suke yakar addinin Allah ko yakan Allah ko manzan Allah ba a nan wurin kuma Allah ya ce idan iyayenka waɗanda ba musulmai ba sun ce ka saba wa Allah subhanahu wata'ala an ce ka saba musu sai dai ka kyautata mu'amalanka da su suka ce ai yayi an karo malaman musulunci suka ce a ba wani maganan karo a nan wurin shi dan adam yana kyautata kyakkyawan aiki yana aikata kyakkyawan aiki a ga wanda ma yake so da kuma wanda ma baya so za ka tarar da mutum yana kyautatawa kuma yana ba da kuɗi ga wanda ma ba san shi yake yin ba ko ba haka bane za ka tarar da yana yin haka in baka gane wannan misalin ba mata nawa ne suke auren mutum su zauna da shi alhali ba san shi suke yi ba ko ba kaunan shi kai suke yi ba ko wasu kawai sun dai aure kan ne saboda umarnin iyaye ko amma kaunan nan da ake nema a cikin aure babu ita tsakaninta da wannan mijin nata ban sani ba wasu sun taba ganin irin wannan kiss din mace ne za ta aure ka amma ba wai kaunan ka take yi ba kawai ta je aure ka ne ko dan kudin ka ko dan babanta ya ce a aura ko mamanta tana son ka kawai sai ta yi biyayya aka yi auren amma ba kaunanka take yi ba ba san take yi ba an lura ba san take yi ba to amma shi kauna ba a yin sa sai wanda zuciya ta natsu da sansa da kaunan nasa duk wanda zuciya ba ta natsu da kaunarsa ba ba za a taba kaunarsa ba ko da ko zai ta ba zai ta ba ta kuɗi kullum ya ta sayan mata kayan sawa ya ta wannan to haka sai malaman musulunci suka ce to abin da ake nufi kenan a wannan wurin shi kauna da girmama iyaye soyayya na iyaye da girmama su za a iya yi musu ko da ba musulmai bane amma kaunan su na hakikan ba a yi saboda mene su ko da yaushe iyayen nan za su rika umurtan ka ne bar addinin nan naka ka dawo wannan addinin nasu kaza kaza kaza kaza kaza kaza su haka ce a ba za a irin haka ba malaman tafsiri Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri sai suka ce to idan ka lura da wannan to Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa musulmai su kansu zama irin haka su nuna kaunansu da soyayyarsu ga dukkanin wanda addini ɗaya ya haɗa su innamal mu'minuna ikwa su mu'minai ƴan uwan juna ne idan abu kaza ya same ka na rashin jin daɗi to dukkaninmu musulman wannan garin to mu nuna wannan abin mu ya samu ko ba ka ganin yadda ake yi na mutuwa da an ce wane ya mutu to ni dai ban taba gani mu dai a garin mu ba a haka a ce ana gayyatan ka zuwa ta zuwa jana'iza na malam wane da ya rasu kaza kaza ka zo karfe kaza da minti kaza ba a yi ko zai da ce Allah ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi malam wane rasuwa shikenan za a yi jana'iza a karfe ba za a ce ana gayyatan ka ba kwana cewa ana gayyata mutum mu dai a garin ba a cewa an yi rasuwa ana gayyatan ka a nan ma kuma haka kuke yi to barkan ma shi abin da ɗaya ne yawwa ba a wani gayyata me yasa saboda abin da ya same shi nan ya same mu ne mu musulmai saboda haka ba wani maganan gayyata sai a tafi kawai gaba ɗaya a taru a zo a yi masa sallah a je a kai shi makabarta a birne shi ana birne shi a yi addu'a Allah ga shi nan mun kawo shi Allah ka yafe masa kurakuran da ya yi a rayuwarsa ta duniya tun daga balagansa har zuwa yau da ya rasu Allah ka yafe masa mu da muke tafe ko nan ba kwa shi haka yawwa mu da muke tafe ba mu dawo mu riga mun mutu ba mu ma Allah ka yafe mana tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa na musulmi a duk inda take Allah ka yafe sai kowa ya ce amin amin sai ka karanta malam wani ya addu'a sai shi ma ya addu'a malam wane ya addu'a ai addu'a gurgurdan abin da ya sawaka shikenan sai a tafi me yasa saboda wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya faɗa innamal mu'minuna ikhwa musulmai ɗan uwan junan su ne to amma sai dai kash mafi yawancin musulmai kuma ba sa aiki da wannan karantarwa ba sa yi ban ce duka ba a kiyaye mafi yawanci wani shi burin shi arziki ya tsaya a kansa kawai shi kadai baya son wane ya samu arziki ko da ko dan uwansa ne na jini ko ba haka yake faruwa ba to kaga dole sai musulmai mun koma hakikanin karantarwa ta addinin musulunci sannan za mu iya zama lafiya mazala sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man kana yu'minu bil la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku ba zai taba cika ba har sai ka so ma dan uwanka abinda kake so ma kanka ina faɗa a cikin karatun da muka yi a wancan layin na layin ibada cewa duk lokacin da kace za ka yi ma dan uwanka hasada to ba shi kake ma ba kanka kake ma mun buga misali a layin ko a wurin tafsirin da da da hasada da ake yi wa juna musamman yan citta sai kaga wani yana jin haushi kar ka samu kasuwa dan in ka samu kasuwa ba shi ya samu ba a lokaci ɗaya ya manta da wanan nan zai samu kasuwa kasuwan ai za ta fi karfin shi an ce ka kawo tirela hamsin kai kadai za ka iya kawowa ba za ka iya mu ma juna adalci duk da ni ba ciki nake ba amma kamar yadda nake kallon kasuwan mutum ɗaya ba zai iya samar da tirela hamsin ba ko ba haka yake abin ba ban san yanayin yadda abin yake ba amma hakuri in na faɗa bisa kuskure idan wani ya samu kasuwa na tirela hamsin suna ne shi ya sama amma dukkaninmu ne muka sama domin zai ce wane kawo min tan ashirin wane kawo min tan ashirin wane kawo min rabin tirela wane kawo min tirela guda ɗaya ya danganci yanayin ƙwarewarsa a cikin kasuwancin ya sani in ya ba wane tan hamsin zai iya samun masa wane ko in aka ba shi tan hamsin ba zai iya samarwa ba iya kace ya samar da tan goma saboda haka kaga wane ya samu arziki wane ya samu arziki wane ya samu arziki a wurin wannan hada kayayyakin za ka ga masu shika su ma sun samu abinci masu bagin ake cewa ko yaya ne masu zubawa a buhu masu dinkewa su ma za su samu abinci masu uploading ko ya ake kirawa masu lodawa a cikin moto su ma za su samu abinci tunda dai na san ba kyauta ake yi ba ko akalla in mutum ya loda buhu ɗari za a iya ba shi naira dubu ɗaya ya ma ta kaga malam ya gyara mu dama na ce ban sani ba to akalla kaga mai lodawa ya samu abinci wanda zai raka mai kaya tunda shi da wuya dai wanda yake da kasuwa ta tirela hamsin ya iya shiga gaban moto sai ya je Legas an kai kaya an sauke a gaban shi zai zama wahala dole zai samu wani ne dan lami zo ka shiga wannan motar da kamun kayan nan a tabbatar ya isa Legas ko da kamun kayan nan a tabbatar ya kai ina Kano kaga wannan mutumin da ya zauna yanzu a cikin moto zai je Lagos ko zai je a ina Kano shi ma zai samu abinci wayanda a suke can Kano za a sauke kaya su ma za su samu abinci ashe idan ka yi ma wani bakin ciki kar ya samu kasuwa ashe ka yi ma al'umman da kuke rayuwa ne tare da su gaba daya hasada sai muka ce to Allah subhanahu wataala ya hana hasada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu abu mafi haɗari kamar hasada domin ita hasada tana cin kyawawan ayyukan mutum kamar yadda wuta take kona audiga Allah subhanahu wataala ya tsare mu da Allah subhanahu wataala ya ce to su wa'annan wa'anda ba musulmai ba hasada suke yi muku shi yasa ko da yaushe suke yin baya baya tunda suna ta lalata kyawawan ayyukan su Allah subhanahu wataala ya fi mana sai Allah subhanahu wataala ya ce ayan gaba ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Allah subhanahu wataala ya ce manansa ba mu taba goge wata aya ba daga cikin ayoyin da muka saukar an wunsiha ko ko mu mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ayar nasu bi khairin minha za mu zo da abin da yafi wannan ayan ko wannan hukuncin abin da yafi shi alheri aw misliha ko ko mu zo da kutankwacin shi alam ta alam shin kai mai karantawa da mai sauraro baka sani ba annallaha ala kulli shay'in qadir cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai me wannan aya take nufi wannan ayan Allah subhanahu wataala ya saka wa malaman tafsiri da alheri suke cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an saukar da wata aya bayan kwana biyu mutane sun fara amfani da wannan hukuncin sai Allah subhanahu wata'ala sai ya canza hukuncin sai a canza shi ba wai don Allah subhanahu wata'ala bai san zai canza din bane a'a Allah subhanahu wata'ala ya sani amma sabida idan aka kawo ma mutane sauki a karan farko to ba za su san darajar wannan abin ba ba za su san darajar wannan abin ba yanzu da al'umma in za su yi tafiya doki ake hawa ko jaki ko rakumi ko wayanda suka yi tafiya daga nan Najeriya a doki ko a jaki ko a mene ko a raƙumi suka je aikin hajji da za su dawo yanzu zamanin nan da muke rayuwa su ga yadda ake zuwa aikin hajji cikin abin da bai wuce awa hudu zuwa awa biyar ba ka sauka a maka za su ce ku bulus kuke ci ko ba haka bane domin wayancan mutanen akalla ba a kasara ba daga nan Najeriya daga nan Najeriya zuwa garin Makka za a yi tafiyar sati daya now da sun wuce ya wuce sati daya a kowa dai ya duba da kwalwan shi ne wai daga nan Najeriya zuwa Makka za a yi tafiyar sati daya ba now ya wuce ya wuce kowa ya yadda ya wuce ko akalla za a yi tafiya akalla ba aksara ba za a kwashe wata biyar zuwa shida dan waya ce zuwa shida ana tafiya a kafa kafin a iya isa zuwa maka to da ake tun farko kawai tafiyan kawai haka ake zuwa wu awa hudu an je kawai a wu awa hudu an dawo wasu dubara su gano wannan to amma kai yanzu da kan cewa ana zuwa makan nan a wata shida yanzu kai kana zuwa a cikin awa hudu ko awa biyar za ka tabbatar cewa ashe ba tsantsanin rahama Allah subhanahu wata'ala ya maka ba Allah bai da ikon samar da wa'annan ababen ne tun a farko da za a iya tafiya cikin awa hudun aji yana da iko amma ba a yi ba to irin wa'annan abubuwan ne farko sai a kawo hukunci wanda mutane za su yi shi san kawai wannan addinin yaya dai kaje mutum ya ce ka ko dai da bari ne ya ce ba za ka bari ba daga cikin misalan shi ne da idan mutum ya rasu matarsa za ta yi ta kaba ne an gane ta kaba ko ba ana zama din nan ba wanda wasu ke cewa idda ba idda ba ne ta kaba ne ko da a cikin ta kaban akwai idda din za ta zauna ne tsawon shekara ɗaya haka mutane suke yi da da kafin ma zuwa musulunci kafin zuwa musulunci za ta zauna tsawon shekara ɗaya babu wanka babu wanki za ta sa riga guda ɗaya ne za ta zauna babu wanka babu wanki in ɗakin da suke ciki ma ba za a share ba sai tsawon shekara ɗayan nan daidai ya cika sannan za a fito da wannan matar ba maganan yanke kumba ba maganan injinin al'ada ya zo a wanke a share haka za ta zauna cikin wannan dauɗa da ƙazantar musulunci ya zo ya same su suna yin wannan abin haka sai musulunci ya nuna cewa shi addinin tsafta ne an fara gyarawa an fara ciccirewa a hankali a hankali wannan zaman da ake yi ba wanka ba wanki to za a daina shi amma za a zauna tsawon shekara ɗaya bayan mutane sun zauna tsawon shekara ɗaya ana ta yi ana ta yi sai musulunci sai ya ƙara ragewa sai ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai Allah ya ce to yanzu an kara muku sassauci daga yanzu duk wanda mijinta ya rasu za ta zauna ne wata hudu da kwana goma wanda suka zauna a shekara ɗayan can ba wanka ba wanki ba shara in suka ji wannan wata hudun yaya za su ce na mari da zamanin mu ne aka samu wannan wanda suka zauna shekara ɗaya aka ce a rika yin tsarki ana gyara wuri ana wannan yanzu sai suka ji labari an ce za za a mene za a dawo wata hudu da kwana goma ya za su ji daɗi za su ce kai wa'annan kai Allah na sama kaza kaza to irin haka ne idan an saukar da aya an saukar da hukunci Allah subhanahu wataala sai ya nufi al'ummar al'umman annabi da ƙarin samun rahama sai a ce an goge wancan hukuncin an kawo sabon hukunci kamar misali a zamanin daɗin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake magana idan aka kama wata ta yi lalata ta yi zina ma'ana ba ta da miji ko tana da miji ta yi zina to za a kama wannan matan ne za a kulle ta a wani ɗaki yadda ka san keji za a kulle ta ba za ta fito ta ƙara shaƙan iskan Allah ba in za a bata abinci sai dai a wurga mata ta windo ko makamancin sa haka fitsari a nan za ta yi bayan gida a nan za ta yi menene laifinta laifinta shine ta yi zina ba za a fitar da ita ba sai ta mutu sai a ciro ta hatta ya tawaffa hunnal mautu aw yaj'alu Allahu lahunna sabila haka ake yi da an dade ana wannan hukuncin sai Allah subhanahu wataala ya sassauta wa al'umma cewa ga wani hukuncin yanzu duk wanda aka kama ta ta yi zina in ba ta da miji za a mata bulala tamanin bulala ɗari afon wanda ba ta da miji za a mata bulala ɗari shi ma wanda ya yi zina in ba shi da aure za a masa bulala ɗari amma idan mutum ya taɓa yin aure ko matan ta taɓa yin aure to za a jefe ta da duwatsu har zuwa ta mutu sassauci ne wannan ko ba sassauci ba akan a kulle ka ba ci ba fita ba shakan iska har sai ka mutu kaga wannan sassauci ne Allah subhanahu wataala ya ƙara yi wa al'umma to wannan abin da yake ta faruwa sai a canza hukunci a kawo wani dan sassauci ga al'umma sai su yahuda wanda suna cewa wani irin addini ne wannan sai a ce hukunci kaza yau gobe kuma a zo a ce wai an canza hukunci wannan wani irin addini ne sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a ba haka bane ai Allah subhanahu wataala yana da iko akan komai ko Allah subhanahu wataala yana da iko akan komai domin Allah subhanahu wataala ya ce ma nan sak min ayatin aw nusiya la tu bi khairin minha aw mithliha ba mu taba goge wani hukunci ba fa sai sai mun zo da abin da yafi wancan hukuncin kyau ko mu kawo kwatankwacin wannan hukuncin sai a ce dan mene ku din nan da kuke wannan magana ba ku karanta abin da Allah subhanahu wataala ya gaya wa Annabi Isa bane a addinin ku kuma babu wannan canje-canjen a saukar muku da hukunci mai zafi sai Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu annabin an canza mu in ba annabin ba Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kawo wani annabin da canje-canje a cikin addinin kamar misali faɗan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa a cikin surat Ali Imran aya ta 50 da Allah subhanahu wata'ala yake cewa yake cewa wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati maganar da annabi Isa yake yi wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati yana littafin nan nawa Bible Injila yana gaskata abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikin attaura shine tsohon alkawari wannan littafin nawa inji annabi isa da aka bani mai suna injila ma'ana bible kenan daga attinsa yana daga cikin romo da za ku samu shine wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum za a halatta muku wasu daga cikin abubuwa wanda da an hana ku aikatawa waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da hujjoji wanda yake nuna cewa ni dinnan annabin Allah ne Allah ne ya turo ni kaga kenan kamar annabi Isa alayhi salatu wassalam ya zo ya ya tottoshe ko ya guggoge wasu hukunce hukunce wanda annabi da annabi Musa alayhi salatu wassalam aka bashi haka nan Allah subhanahu wataala ya ƙara nunawa muminai cewa shara'a lakum min ad-dini ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب كذا wannan شرع لكم من الدين an shar'anta muku wasu abubuwa daga cikin addini wanda wannan abin ma wasa bihi nuhan irin abin da aka yi wa annabi nuhu wasulci wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi maka wahayi ya kai annabi rasulullah wama wasaina bihi ibrahima da irin abinda aka yi ma annabi ibrahim wasulci da shi wa musa da abinda aka yi wa annabi musa wasulci da shi wa isa da abinda aka yi wa annabi isa wasulci da shi menene wayannan abubuwan an aqimud dina shine a tsayar da addini a rika yin addinin daidai yadda Allah subhanahu wataala ya ce wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin addinin kabura alal mushrikina kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi wannan abin da kuke kiran waɗanda ba musulmai ba ko mushrikai zuwa kansa na a tsaya kan karantarwan addini daidai daidai ba tare da kaucewa ba ko ko sauka shoulder za a ga su waɗanda ba musulmai ba suna ganin wannan abin yayi girma Allah ya ce Allah ya tabi ilayhi man yasha Allah yana zaben wanda ya so ne wa yahdi ilayhi man yunib yana shiryar da wanda ya so zuwa gare shi mana yake cewa abin da yake da alaka da goge abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma wurare daban-daban wanda in aka yi wannan yana nuni ne ga cewa an kawo ma mutane sauki an gane wannan ku Allah subhanahu wata'ala ya kawo ma mutane sauki kuma ana yin haka ne bitadrij ma'ana daki-daki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ta yadda har za ka iya ɗauka ɗin misali daga shi hukuncin shan giya ai kaga da da farko farkon musulunci shan giya ba ce haramun bane me yasa ba a ce shan giya haramun bane farkon musulunci saboda mutane musamman larabawa su gwanaye ne wurin shan giya ba za su iya rayuwa ba tare da shan giya ba su a wurinsu sun mai da giya kamar yadda malam bahaushe ya ɗauki kunu a sai da malam bahaushe ya ɗauki kunu ko kunu ko koko ko kamu a shi a wurin malam bahaushe normal ne wannan ko ba haka ba ne aka yi ko ko mu ce filani kamar yadda filani ya ɗauki biredi kaga yan wani filani sun ce kai malam ka jiyaye mu wallahi ito mun jiyaye ku an lura ko kaga su a wurin su wannan normal ne ai an lura to sai Allah subhanahu wataala yanzu ya umurta sabon addini wancan addinin da ake yi na Annabi Isa an riga an wuce shiga sabon addini to wayannan mutanen da aka kawo sabon addini su kuma suna mu'amala da jiya ne kamar yadda kai kake mu'amala da koko ko kunu to yaya yanzu za a hana su sai farko sai Allah subhanahu wataala ya ce kuna rikan giya a matsayin abin da kuke samun arziki a cikinsa tattakiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kuna daukan shi a matsayin abu wanda idan kun dan sha za ku dan bubbugo haka ku zama kamar kanana kanana mahaukata haka sannan kuma kuna dan samun kuɗi a matakin farko abin da aka ce kenan kaga ba a ce haramun ba a mataki na biyu sai suka kara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu dai muna son kamar da cikakken bayani akan wannan giya kamar akwai dan damuwa a ciki yas'alunaka anil khamr wa yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima sai wayannan mutanen su dai sun san idan aka sha giyan akan dan zama karamin mahaukaci mahaukaci haka sai suka ce manzon Allah muna dai ƙara tambaya akan lamarin giya a ƙara mana bayani akai sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cewa wa yas'alunaka anil khamr wal maisir wayannan mutanen sun zo suna tambayan ka kan abin da yake da alaka da giya da kuma caca qul fihi ma ismun kabirun ka gaya musu a cikin shan giya akwai zunubi mai yawan gaske sai dai mene wa manafi'u linnas akwai kuma wani dan amfani kaɗan shi ma a cikin shan giya menene amfanin shine lokacin da mutum ya sha giya duk wata damuwa da yake ciki zai manta ta bayan giyar ta sake shi sai wannan damuwan sai ya nunku so biyu abin da ke faruwa kenan idan mutum ya sha ai zai zama intoxicated haka zai zama ya zama maye yana ya bugu yau ba hausan kenan ya bugu ya zama yana maye kaga ai bai san wani damuwa ba baban shi ya rasu ko kudin shi ya faɗi ko matarsa ta bakanta mai rai duk ya manta amma da ya washe sai abin sai ya ƙara nukuwa sai ya ƙara jin haushinta to sai aka ce wa ismuhuma akbar min naf'ihima zunubin da ke cikin shan giya ya fi amfanin da ke cikin shan giya yawa sai aka hana ba a hana ba gaba ɗaya har yanzu kaga dai ana gaya musu kai mai hankali sai ka kiyaye ko ba haka ba kai mai hankali sai ka kiyaye wata rana sai wani ya ƙara shan giya da ya sha giya sai ya zo kuma shine liman liman ne baya nan yau ko to shine kuma ci gaba kar liman ya ce takwaran nashi ne kuma yau karatu ya faɗo kai ya sha giya kuma shine limani a unguwansu to tunda ka san ba a hana ba yana cikin mankas ɗin shi kamar yadda ka faɗa Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir ya kai bayan ya kai wala dalil ya gama kakkarya ayoyin da jijjima ayoyin ciwo ya rasa suran da zai dauko sai suran nan da ake cewa mai kula yaro wani sura kenan kulya mai kula yaro kulya ayyuhal kafirun a abudu ma ta abuduna wala antum abiduna ma abu wa ana ya tattanza su kawai ma'ana sai ya ce kulya ayyuhal kafirun ya kuwa yanda kuke kafirai a abudu ma ta abuduna ni din nan zan bauta wa abin da kuke bauta ma ku kuma ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma ni da kuke gani zan bauta ma abin da kuke bauta ma amma ku ba za ku bauta ma abinda kuke abinda nake bauta ma ba kuna da addinin ku ina da addini na gaba da Allahu akbar aka ce kariya kake sai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga abinda ya faru yau a unguwa kaza wani ya je ya sha giya kuma shi ne yake ma mutane limanci ga ma abin da ya a cikin sallar nasa sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya cewa la taqrabu salata wa antum sukari hatta ta'lamu ma taquluna kada ku zo ku ce za ku yi sallah alhali kuna cikin maye daga yau an hana in dai zaka sha giya ka je ka sha giyarka amma in za a yi sallah to kar a sha giya sai mutane masu hankali da yawa sai suka koma in za su sha giya sai in za a kwanta da daddare da mutum ya sha giyan shi kawai sai ya kwanta a wurin sai ya tabbacin shi kawai shi ke kafin asuba ba sauro kaga malam ya faɗa daga cikin hikiman fa ba sauro don in mutum ya buga zai da cizon sauro ne ba zai da cizon sauro ba ka gani ko malam malam ya ƙara mana wani hikima a ciki sai tabbacinsa to kaga yanzu an ƙara ragewa an ƙara ragewa babu shan giya in za a yi sallah sai da daddare sai mutum ya sha ana tafiya ana tafiya wata rana an zo an taru an haɗu wurin wani taro kamar misali a ce ana taya wani murna ya ƙara aure ko wani abu makamanci kaga mutane za su taru za a yi walima to a wurin wannan taya wannan bawan Allah murna sai aka kawo giya aka shashsha aka shashsha haka sai ɗaya daga ciki kawai sai kwakwalwar shi ta buga mai cewa ai wannan ma da yake bikin nan ai da makiyinmu ne ba sai kawai ya fara kirari kamar dai irin abin da ake faɗa irin a ƙasar hausa yan ya da kwari ai ni bai na faɗa ba ya da kwari da wasu wa ta kurawa ni ba ruwa irin yadda kaga da ba ai ka san da ba a jituwa da ‘yan yada kwari da ‘yan kura duk wanda ya san wannan tarihi na mutanen nan ya san da ba su jituwa ko ana zaman doya da manja ne tsakanin wayannan mutanen amma addinin musulunci sai ya haɗa sai aka kashe wannan gaban da wannan kiyayya to irin haka sai ya fara kirari cewa mu mutanen yada kwari kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza da ba din zuwan musulunci ba duk da mun yi maganin ku kaza kaza kaza mun daga muku kafa ne saboda zuwan addinin musulunci eh sai su kuma wayancan su ma sai suka fara kirma kawai ai da ba din musuluncin nan ba da mun gama da ku musuluncin nan ne ya dakatar da mu ai ko a da mun fi ku karfi da kaza da kaza da kaza sai ko aka fara fallo wukaki sosai abin da ya faru kenan aka fara faffallo makamai za a fara aka yi sauyi aka gawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sauri yana ce musu al'amari irin na jahiliya za ku dawo da shi bayan ni ina cikin ku annabi Muhammadu Allah subhanahu wataala ya saukar da aya innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasaddakum an dhikrillahi wa anis salah fahla antum muntahun Allah ya ce ai shi shedan yana neman ne ya wurga kiyayya da adawa tsakanin ku musulmai lokacin da kuke mu'amala da giya ko ko ake mu'amala da caca ka kalla da giya da caca babu abin da ke haifarwa sai kiyayya da gaba ko har a kwallo fa ko har a kwallo idan kai dan tim din Arsenal ne ko Barcelona ko mai dan Madrid ko Madrid ne ko kai dan Madrid ne sai aka buga kwallar ɗayan ƙungiyan sai ɗayan ƙungiyan asalin sai ta ci Madrid sai kaga wancan yana jin haushin wannan dan uwan nasa wanda bai da alaka da wancan ƙungiyan ko ko shi baya ciki ko ba haka yake faruwa ba mu a Kaduna akwai kwallon da aka taɓa yi tsakanin wayannan manyan ƙungiyoyin ba zan iya kiyaye wanne ba ne amma na tabbatar dai da Madrid ne suka ci ɗaya daga cikin su ta ci wani sai ɗaya daga cikin 'yan safota ɗin 'yan kaduna sai yin ihu eh mun ci ku kaza kaza kaza an ci su kawai wancan akwai makami a jikinsa kawai yana zaruwa kawai sai mai haka kawai ke a kirjinsa kawai sai ya kashe shi har alakan magoda an faɗa a kan kwallo aka kashe shi tuka kwallon dama ai kuɗi ake sawa ana yin caca ko ba haka ake yi ba ana yin caca shine ai aka kawo mu mutane na jabe Niger game, Niger, ai da wayannan bet bet bet din nan da kake ji, duk cacen ne karkashin kwallo aka kawo ta. da tun ana yi a international level a nan a na duniya gaba daya sai yanzu aka saukar da shi kasa kasa har aka kawo nan kusa kusa aka shigo da shi cikin al'umma musulmai sai ka ga yaro dan musulmi jika musulmi ya je ya biya kudinsa ya sa naira ɗari an ce naira ɗari ɗari ake sawa ko nawa nawa ko hawa hawa ne da nawa da nawa to kaga abun har an matso da shi sai aka ce to wannan shedanin yana neman ya rika sanya kiyayya da adawa tsakaninku ne duk lokacin da kuka sha giya ko kuka zo kuna yin caca shi ne bayan za a ga mutanenmu har a waya za a ga samari an taru bana aminu za a ga wai a waya ana yin ana yin caca sai a rika tura wani abu haka ana wani haka ana wani haka ana wani haka wasu har ana sallah ba za a fara sallah suna yi abu wata rana ina kaddar sai da liman ya zo ya zo ya wuce sannan ba su magani ba wani ne ya musu magana cewa liman ya wuce ba kuna nan kuna wannan abu sannan suka tashi wannan abun na kati kamar na kati kati ne haka ce suke yi ranar yadda kaga wannan abin da ake yi na karta din na kati to yanzu an kawo irin shi a waya ana yin shi a waya za ga suna ta yi kuma a taru samari ya su yanzu haka mana ya ce duk sun sani o lido ne ba na kati ba malam ya ce akwai na ward din akwai na lido din kuma duka ne za ga samarinmu ne suke yi kuma suna sa kuɗi Allah mun tuba Allah ka yafe mana sai aka ce to shi shaidan irin wannan damar yake nema irin wannan damar yake nema kawai a zo a shagiya hankalin mutane ya gushe sai ya zo ya curo adawa da kiyayya a tsakani ko a zo ana yin caca sai ya curo kiyayya a tsakani shi ne Allah ya ce inna ma yuri shaitan an yuja bainakum al-adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an zikrillah sannan kuma abinda shaitan yake nema idan kun shagiya shine ya hana ku ambatan Allah shine malam wa yasuddakum an zikrillah wa ani sala kuma wannan shaidanin ya hana ku yin sallah sai yanzu kaga an yi sallah ne ai ba ai batun ya ce a abudu mata abudu zai bautawa abinda kafirai suke bautawa ai kaga sallah ba zai yi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa sunna kuma an zikrillah wa ani sala fa hal antum muntahuna shin za ku daina ko ba za ku daina shan giya ba har abada sai na umar ya ce in ta haina ya rab ya Allah ya ubangijinmu daga yau mun daina shan giya har abada sai sai na Umar ya fara fasa tulun giya duka sauran mutane kawai sauran musulmai sai aka fara fafasa tulun giya aka fara fafasawa haka to kaga wannan shi ma hukunci ne wanda a hankali ne aka goge me yasa Allah subhanahu wata'ala mun gode da a ce an bar mutane suna shan giya da har yanzu wasu ba su yi arziki ba ba sani ba kun lura da har yanzu wasu ba su yi arziki ba saboda mutum ne zai je gidan giya sai ya sha kiret daya ko baya faruwa ko ya kaji malam ya ce mutum ne sai ya sai wa mutane ashirin kiret din giya giya to ta yaya za ka yi arziki sai Allah subhanahu wata'ala ya hana to wannan yana nuna wa mutane cewa mene addinin musulunci addini ne wanda yake daukan mutane in a gradual process a hankali a hankali a hankali har Allah subhanahu wata'ala ya kai mutane mina cidan an tsira abinda wa'annan mutane suke faɗa na cewa ai an yi nasku bai kamata ba a ce a hakkin Allah an yi nasku haka ce wannan duka kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana fa idza qala fa idza qala Allah ta'ala malam yake magana akan yin salloli guda biyar ai da kaga kafin mutane su saba da sallah ai raka'a biyu ake yi da raka'a biyu ake yi in an yi raka'a biyu shikenan to yanzu mutane sun saba da raka'a biyu sai Allah subhanahu wata'ala ya farlanta rakoi ya farlanta salloli guda biyar an gane wannan ko sai ka farlanta salloli guda biyar saboda mene mutane sun fara sabawa a hankali a hankali har zuwa dinnan yanda muke ciki haka Allah subhanahu wata'ala ya ce mana Allah subhanahu wata'ala da ya ce ya amana sak bin ayatin aw nusiya nas bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san Allah subhanahu wata'ala ba mai iko ne akan komai ai yadda Allah subhanahu wata'ala yake da iko akan komai to haka yake da iko akan ya canza wa mutane hukunci an ga wancan hukuncin bai dace da ku ba ko ko an yi dan kusan rahama ta Allah ba shi bane sayyidina Umar yake gaya mu wanda gaskin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kai da ka musulunta daga bayan nan ba za ka san darajar musulunci ba to an gama yaƙe yaƙen ka zo kai ka musulunta suna daga cikin wanda suka musulunta a ranar da aka yi fatu makka al yau ma aka manta lakum dinakum wa atmamtu alaykum kaga dai an gama wayannan yaƙe yaƙen shi ya zo ya musulunta sai na umar yace a ai kai ba za ka gano dadin musulunci ba saboda duk an gama wannan wahalhalin sannan kai ka zo karɓa musulunci in ba haka ba mutane ne ke rayuwa kawai rana ɗaya kawai sai wasu ce wai bari su zo su kawar da musulman gaba ɗaya ba irin abubuwan da aka ce wa manzon Allah ba ke ko a yakin Badar a yakin Uhudu ai zuwa aka aka yo gayya daga ko ina aka ce a zo a kawar da musulmai daga doron ƙasa to kai yanzu dai an gama wayannan tsore-tsoren musulunci ya tsaya da kafarsa domin a wannan rana da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da sahabbai sama da dubu ɗari mutanen Makka gaba ɗaya nawa ne a wannan lokacin gaba ɗaya su wuce dubu uku ne to za su iya da musulmai to kai yanzu ka zo ka musulunta ai ba wani sauran wahala cikin addinin kawai sai romo kamar mu ne da muke rayuwa yanzu ai ai roman musulunci kawai muke cewa yanzu ai duk wahalhalin an riga an ɗauki an gama mana aiki Allah subhanahu wata'ala da ma ya faɗa ya ce maka ya ayyuhal ladina amantu kullaha haka tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kuma yin daukan imani to ittaqullaha haka tukati ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku yadda ku rasu face sai kuna masu mika wuya gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala ka yadda kawai in Allah subhanahu wataala ya ce ya canza hukunci kaza ka yadda misali da ba duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da cikakken yaƙini da annabi Muhammad ba da an samu matsala ba kun zo kuna yin ibada kuna kallon gabas ka'aba sai a zuwa ce ku daina kallon ka'aba ku juya ku rika kallon yamma baitul maqdis ba tare da gaddama ba ko rigima aka juya aka daina kallon gabas aka rika kallon yamma aka yi sallah aka yi ta sallah haka daga baya kawai rana daya yahudawa suka fara yi wa musulmai wulakanci cewa a to annan muhammadu ma ya gano addinin nashi ba gaskiya bane yanzu inda muke kallo shi ma nan ya koma me yasa tun can can can can bai kalla can din ba sai yanzu da ya wahalar da mutane shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rika kallon sama kallon sama kallon sama sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka kiblatan tardaha mun ga idanunka sai ya rika kallon sama kana jiran a turo da wani wahayi kuma a ce ka daina kallon yamma ka koma kana kallon gabas inda kakanka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kalla ko falanwalliyannaka kiblatan tardaha da sannu za mu sauka da sannu za mu maka umarni daga koma ka rika kallon inda kake so din nan daga nan kawai sai Allah subhanahu wataala ya ce fa yasma fa ma yasma kuntum fa wallu wujuhakum shatara daga yanzu an canza duk inda kake kawai ka kallon gabas an canza wancan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara jin jari kaga da a ce ba su da cikakken wilaya mika wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da an samu damu ko ba haka bane da an samu damu da Allah subhanahu wataala ya nuna wa mutane cewa ba haka bane a واللاتي ياتين الفاحش من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا to wannan dai shine abin da zamu iya dauka a cikin karatun mu na yau saboda lokaci ya riga yayi abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana a karatun mu na jiya akwai tambaya guda daya wanda muka ce insha Allah yau zamu ansa ta shi yasa ma na yanke karatun da wuri saura minti uku a tsaya a dan uwa yayi tambaya akan cewa idan mutum yayi addu'a Allah subhanahu wataala zai kare shi daga cutarwar shedanu na mutane ko ko na aljanu ga yaran mu mata suna ta yin wannan addu'o'in amma ko da yaushe idan aljanu za su tashi a makarantun boko sai a ga yaran mu musulmai ne aljanun su yake tashi menene ke faruwa addu'o'in ne yaran namu mata ba sa yi ko ko akwai dai wani abu ne sai muka ce a bari za mu ansa da yadda Allah subhanahu wataala abin da ke faruwa shine su shedanin ba sa damuwa da wayancan matan wayanda ba musulmai ba saboda ai su wayancan wayanda ba musulman ba ba sa yin tsarki idan jinin al'ada ya zo musu idan mijinsu ya kwanta da su ko samarinsu sun kwanta da su ai ba sa yin wankan janaba sau da ka janaban yana nan tare da su su kuma aljanun ba za su zauna tare da su me yasa aljanu suke shiga cikin yaranmu mata sakacin yaranmu abin da yasa kenan sakacin yaranmu ne mata hadda matan aure ba mace ne za ta je wanka sai ga ta daura zani zuwa ina kirji haka za ta fito tsakar gidan nan su kuma wayannan aljanun suna da sha'awan yaranmu mata suna sha'awan mata 'yan adam to yanzu za ta shiga bayi ta shiga bayin ma babu addu'a ta shiga bayin ne ma tana magana da 'yan uwarta ai na riga na riga ki zuwa bayin nan ke ki kaza kaza ai wallahi na riga ki tunda dai ni ina sauri ne ma haka za a shiga bayin babu addu'a an shiga bayin a cikin bayin kuma sai a rika waka aye na naye iye ye na naye tana ku saurara ku rika ji mana abin da suke a bayi kan gina to ta yaya aljani ba zai shige ta ba gaya mu wannan shine matsalolin da ke faruwa ba wai ba sa yin addu'o'in ba wura sannan da yawa daga cikin su Allah ya yafe mana barin jikin suke yi a buɗe tunaninta ai tana tsakar gida ne sai ga ta kware kafanta har zuwa cinya sai ta ɗauko zanin yadda kaga haka sai ta sa shi haka amma nan rabin cinyanta duka a waje yake ban sani ba kun taba ganin abin da nake faɗa ko kodi a garin mu ne haka yake faruwa haka yake faruwa to ta yaya aljanu ba za su shiga ba malam ma ya tuna mu gashin kai sai ga ta buɗe kanta a tsakar gida ko ma ba haka ba da yamma wai sai kaga wai matan musulmai wai da yamma ne za a tsara yin kiso ta yaya aljini ba zai kama su ba ko mu abin da muka sani yamma na yi za a ce a kakkawar da yara ko ban sani ba wani akwai wanda ya tuno haka yamma na yi sai a ce a kakkawar da yara a kikin tsasu a abin nan sai a ce almuru ya yi me yasa aka kawar sai a ce yanzu aljanai ko ya ake cewa yanzu aljanu da yaransu su ma za su fito su fara wasanninsu za a sako su mu mu killata namu yaran duk yanzu an daina ba to ta yaya ba zai faru ba haka aljanun su shiga jikinsu to wannan shine abubuwan da ke faruwa amma za ka ga duk waɗanda suke kiyaye waɗannan ka'idojin za su shiga bayi sun yi addu'a za su je wanka sun sawo hijabinsu ko da sun ɗaura zanni sun sawo hijabinsu za ka ga lafiya na wannan rikita-rikitan duk baya kama su wayanda suke killace yaransu in yamma ya yi ba za a basu su ta yawo ba za ka ga duk wannan matsalolin baya faruwa da su wayanda za ka ga ba sa yin kitso in yamma ya yi wata har ana kiran magrib sallan magriban ma ana ci gaba da mata kitsa ana sallah ma ana ci gaba da kitsa to duk wanda suke kiyaye wannan za ka ga matsalolin nan baya faruwa da su to wannan shine abin da ke faruwa in ka kiyaye sai Allah ya kiyaye ka idan ka je gida ka ga yaranka a cikin wayannan yanayin ka tsawata ka yi fada domin wani abin da ke faruwa shine aljanin na shiga yaro tun yaro yana karami ba zai nuna ba sai yaro ya fara tasawa ya fara girma daga nan sai ya fara sai ka ji yaro aljan yana fada a jikin ta bakin yaron cewa ni ina tare da wannan yaron tun yana shekara uku sai yanzu ne za ku ce za ku raba ni da shi in akwai wani wanda ya taba mu'amala lokacin ya taba zuwa lokacin da ake rukiya zai ga aljanu suna magana ai ina cikin wannan yarinyan fiye da shekara goma bai nuna bane sai yanzu to kai ne yanzu zaka gyara gidanka in ka ga yaranka suna yin wani abu wanda ba daidai ba ka tsawata kuma ka ja kunnen matan naka ke yamma na yi kikin da ce man yara a canfi na ka ce a ni ban yadda canfi ba ne haka yake hakika ne iyayenmu da suka kiyaye sun zauna lafiya mu da mu kiyaye ba yanzu ga matsalolin da ke faruwa saboda haka kiyaye mun yara nan Allah ya tsare Allah ya kare shikenan ko za su kwanta bacci ka tabbatar ka zo wurin ka duba yaranka za su kwanta bacci ka ka dudduba su kayi addu'a eh nayi addu'a kai ba kayi addu'a eh nayi addu'a to mu ƙara maimaitawa tare ina jin ku bismika allahumma bismika allahumma amutu amutu wa ahya bismika allahumma addu'an da ka san addu'o'in baccin kala kala ne ka tabbatar yaran naka sun yi kaga kenan ka tabbatar yaran ka suna gida sun yi bacci ba irin abin da muke yi ba wasu mu ma ba su san ina yaran su ke wani ya taba gaya mun a nan makarantar da muke yi na dare cewa wai akwai wanda suke ce ma yaran su wai ku je ɗakin makwabta ku kwana Allah ya ce mana Allah mun tuba abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunan mana da shi lafiya asalin masu wannan gida da wayanda suka kafa wannan masallaci da wayanda suka kafa wannan tafsirin Allah subhanahu wataala ya sakan ya musu da alheri malaman da suka yi ta gwagwarmaya a wannan bigire mai tarin albarka Allah ya sakan ya musu da alheri wayanda suka yi sanadiyan zuwan wannan gari su su liman da malam aminu alkasim da su vice da alhaji jamilu da alhaji suraju Allah subhanahu wataala ya sakan ya musu da alheri hidima da suke mana Allah subhanahu wataala ya ninninka musu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran yan uwa da suke ta hidimta mana ba dare ba rana su ma Allah subhanahu wataala ya sakan ya musu da alheri ku da kuke baro uzuroran ku da wuraren ku da sana'o'i ku zo wannan wuri Allah subhanahu wataala ya sakan ya muku da alheri yan uwan mu filani da suke baro garuruwan su da wuraren su masu nisa dan su zo wannan wuri Allah subhanahu wataala ya saka ya musu da alheri in sun tashi komawa Allah ya mayar mana da su cikin aminci dabbobin su Allah subhanahu wataala ya kara sanya albarka a ciki dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiyan mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan cita yan ataba jami'an tsaro Allah subhanahu wataala ya kara wa kowa buɗi cikin sana'arsa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai zamanto damuwa a rayuwar mu ko damuwa a zamantakewar mu da iyalan mu ko damuwa a cikin sana'o'in mu Allah ya dauke dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barkan fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما حرق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المدار العظيم والرحمة منكم مولانا
سلام على المرسلين والحمد لله
آمين